ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na uku ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya kamar yadda tafsiri ya saba gudana a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir yau ma insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya mun yi karatu ne daga aya ta 148 har zuwa 154 to kamar yadda muka sani waɗannan ayoyi mu karanta su mu fahimce su mu kuma tsuntsunto ko mu fito da wasu darussa da ake so mu kwaikwaya a cikin ayoyin wannan yana daga cikin fiƙihun karanta alkur'ani a karanta shi a fahimce shi a yi tadabburin ma'anoninsa a kuma yi aiki da shi to don mu sauƙaƙa wa junanmu shi ne sai mu ɗan fito da darussa uku hudu gwargwadon abin da muke ganin za mu iya ɗaukowa na darussa a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta musamman daga aya ta ɗari da hamsin da ɗaya wanda shi ne kusan karatun da ya zama sabo ko ainihin wato bayanin da ya zama sabo daga abin da ya gabace shi fadin Allah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina har zuwa karshen aya wannan aya da kalle ta Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa cikin kyautatawarsa da kaunar da yake yi mana kusan kaunar yace wato cikin yi mana ni'imomi yake wanda yana daga cikin abin da ya yi na ni'ima shine canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa ainihin wato masallacin harami wato masallaci mai alfarma to sai Allah ta'ala ya nuna akwai ni'imar da tafi kowace ni'ima akwai cikan ni'imar da tafi kowace cika ta ni'ima shine aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin duk ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana to babu wata ni'ima mafi girma mafi cika fiye da aiko mana Muhammad bin Abdullah sallallahu Alaihi wasallam wannan ni'ima ce gagaruma wanda mun gode wa Allah muna kuma ci gaba da gode masa a kanta wanda wannan yana daga cikin gudan darasin da muka ɗauka a ciki Allah ta'ala ya ni'imta wannan al'umma ta hanyar aiko mana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan abu na biyu aiko annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ce gare mu ba dan aiko shi ba da ba mu fita daga cikin duhu na shirka ba mu koma zuwa tauhidi da, muna nan a cikin ainihin wato duhu na bid'o'i ba mu koma ba zuwa ga sunna da muna cikin duhu na saban Allah ba mu koma zuwa ga ainihin wato da'a ga Allah ba wanda yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wato Allah ta'ala ya ce aikin da ya ɗora masa shine ya karantar da mu ayoyin Allah ayoyin Allah na alƙur'ani da kuma wasunsu sannan ya tsarkake mu domin muna cikin datti muna cikin ƙazanta na daga cikin abin da muka koya a cikin wannan darasi shine zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yasa wato ya zama mana fitila daga cikin wato daga da fita daga cikin duhu aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tsarkake mu daga miyagun ɗabi'u zuwa ga kyawawan ɗabi'u aiko annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da aka ce ya tarbiyyance mu ya tsarkake mu daga gare shi shine ya tsarkake mu daga shirka zuwa tauhidi ya tsarkake mu daga bid'a zuwa sunna ya tsarkake mu daga girman kai zuwa tawazu kankantar da kai ya tsarkake mu daga ƙarya zuwa gaskiya ya tsarkake mu daga ha'inci zuwa amana ya tsarkake mu daga ainihin wato yanke zumunci da gaba zuwa ga ƙaunar junanmu da kuma abin da ya shafi sadar da zumunci tsakaninmu wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta yi na tazkiya wanda shine tarbiyyar da ya ta yi wa sahabbai wanda su ma suka yi wa waɗanda suka biyo bayan su su ma suka yi wa waɗanda suka biyo bayan su har tarbiyyar ta zo zuwa gare mu muka zamto mun samu tsarki duk saboda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma yana daga cikin abin da muka samu na ainihin wato darussa sannan daga cikin darussan da waɗannan ayoyi suke kunshe da shi musamman aya ta 152 shine fadhkuruni azkurkum wato falalar zikiri da ambatan Allah kamar yadda jiya mun dan fito da wasu daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke bayani akan falalar haka da haka daga cikin abin da muka kwaikwaya cikin waɗannan ayoyi shine wato ambatan Allah madaukakin sarki da kuma gode wa Allah maɗaukakin sarki bisa tarin ni'imomin da ya mana. Da haka godiya ga ni'imar Allah maɗaukakin sarki wannan yana daga cikin abin da muka koya cikin waɗannan ayoyi. Sannan daga cikin abin da muka koya daga waɗannan ayoyi shine rashin yi wa Allah butulci. Allah ta'ala ya yi mana ni'imomi masu yawa. Wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha. Allah ta'ala ce inda za ku ci gaba da kirga da lissafe ni'imomin da Allah ta'ala ya yi muku to lalle ba za ku iya kirge su ba ba za ku iya lissafe su ba wato wa kana fadlullahi alayka aziman wato falalar Allah akan ka tana da yawa ka kalli kanka wafi anfusikum afala tubsirun Allah ya yi maka ni'ima da yawa dan haka Allah yana bin ka bashi wajibi ne ka zama kana yi wa Allah godiya akan ni'ima da ya maka mai yawa sannan kar ka zama butulu Allah ya yi maka ka yi butulci butulcin shine ko dai ka ki gode masa ko kuma ka dinga yin amfani da wannan ni'imar da ya maka wajen saba masa ya baka lafiya ka dinga saban Allah da wannan lafiyar ya baka ƙuruciya ka ƙarar da ƙuruciyarka a saban Allah ya baka wadata ka ƙarar da wannan wadatar da ya baka wajen saban Allah to wannan shi ma yana daga cikin butulcewa ni'imar Allah daga cikin darussan da waɗannan ayoyi suke kunshe da su shine a wato mu zamto masu haƙuri ayoyin suna koyar da mu mu zamto masu haƙuri rayuwa tana cike da ƙalubale tana cike da matsaltsalo iri daban-daban don haka kuma al'amura ba a cin magaci sai an yi haƙuri da haka idan mutum yana cikin wani hali matsananci to ya lazumci haƙuri ya kuma kama sallah ta farilla da ta nafila domin waɗannan suna taimakawa wajen warwarewa mutum duk matsalar da ya shiga ciki sannan na daga cikin abin da ake so a buga mana misali shine jihadi fi sabilillah abu ne wanda yake yana daga cikin mafificin aikin da'a wanda yake na wato a gangar jiki kuma yana daga cikin abin da yake yi wa zuciya wahala da nauyi saboda akwai yiwuwar a kashe mutum a can to shi yasa sai Allah ta'ala ce wala taqulu dan a nuna cewa shi ma yana da daraja da falala kuma sai an yi hakuri ake iya yin jihadi sai Allah ta'ala ya rufe mana da wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata amwat bal ahya walakin la tashkurun wannan a dunkule yana daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke kunshe da shi da haka za mu ɗora daga wala nabalu wannakum duk da cewa jiya mun karanta su amma kafin mu fassara lokaci ya yi mana halinsa sannan a gurguje afuwa na ɗan makara saboda sai a kafa ma na taho abin hawa ya ɗan yi gardama so ƙarasowa ne a kafa shi yasa lokacin namu na ga ya ja da yawa sosai so insha Allah za mu tashi daga wala nabal wallakum arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala nabluwannakum bishay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نعم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
mumtaz Allah madaukakin sarki yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat lalle tabbas zamu jarrabe ku bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro wal-ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwal da tawayar dukiya wal-anfusi da rayuka والثمرات da 'ya'yan itace Allah ta'ala ya ce wa bashiris sabirin kayi wa masu haƙuri albushir alladhina idza asabatuhum musibatun sune wa'anda idan musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'una kuma mu masu komawa ne zuwa gare shi ulaika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan suna da yabo daga Ubangijinsu wa rahmatun da kuma rahma wa ula'ika humul muhtadun waɗannan kuma su ne waɗanda suke shiryayyu. Allah ta'ala ya ce walan nukhbiran nakum bi shay'in yasirin min al-khawf lallai ku shirya za mu jarrabe ku da wani abu ko yaya yake duk yanda kake a matsayinka na bawa daga cikin bayan Allah duk yanda kake yin da'a ga Allah dan kar ka dauka jarabawa ana yi wa waɗanda suka saba wa Allah ne bal a'a duk yanda kake yi wa Allah da'a ko kake kangare wa dokokin Allah lalle Allah ta'ala ya ce ka shirya akwai jarabawa Allah ta'ala zai jarabce ni Allah ta'ala zai jarabce ku zai jarabce mu baki daya Allah ta'ala ce zai jarabce mu da wani nau'i na tsoro Allah ta'ala zai jefa maka wani furgici ko ya jeho mana wani furgici ko wani tsoro ko halin ɗari-ɗari da halin ɗar a cikin al'amura na rayuwa, don kar abin ya zama maka wani abu baƙo, ka sani cewa matuƙar kana raye akwai jarabawa, jarabawa kuma nau'i daban-daban, wani lokaci Allah ya kawo jarabawa firgici da tsoro, wanda a wannan ƙasa ta mamuwa mun shiga cikin wannan yanayi ko mun shiga cikin halin firgici da tsoro a shekarun da suka gabata har zuwa kuma 'yan shekarun nan na baya-baya daga wannan abu sai wannan abu kana son kai tafiya daga guri kaza zuwa guri kaza a cikin firgici a cikin tsoro kake har ka je inda ka bari suna fargabar ka sauka lafiya ko baka sauka ba kai ma haka kai can inda zaka suna fargabar har yanzu ana waya baka iso ba nan inda ka bari ana ce maka waya ka isa wannan duk hali ne wanda Allah ta'ala ya ce zai jarabce mu da wani abu na tsoro Allah ta'ala ya ce zai jarabce mu da wani abu na tsoro na makiya wani lokaci a jarabce mu da makiya addini sun fi mu shiri sun fi mu tanadi sun fi mu tattalin arziki Allah ya jarabce mu da rauni na imani da rauni na isti'idadi na ibada da da'a ga Allah da haka sakamakon haka sai ga sun samu wata dama akan al'umman musulmi wanda wannan shi ma wani nau'i ne da zaka dinga tsoron makiyinka a madadin makiyinka ya ji tsoronka wannan ita ma jarabawa ce maimakon makiyinka in ya ganka ya juya a guje kai ne in ka ganshi zaka juya da gudu ai jarabawa ce wannan da haka Allah ta'ala ya ce lalle za mu jarabce ku da wani abu na tsoro da fargaba wa min aljo sannan za mu jarabce ku da wani nau'i na yunwa wani lokaci sai Allah ta'ala ya kawo maka wata jarabawa ko ya kawo al'umma jarabawa ta yunwa ta kamfar abinci wa naqasin min al-amwal wa bi naqasin min al-amwal ko kuma a samu jarabawa ta ainihin wato tawaya ta dukiya Allah ya kawo mutum kare tattalin arziki ko Allah ya kawo ainihin wato kaman halin da ake ciki na inflation ko a kawo ainihin wato wato kare tattalin arziki na ƙasa al'amura duk su bi su lalace ‘yan ƙasa su shiga cikin mawuyacin yanayi wannan duk yana daga cikin jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ce zai jarabci mutane da ƙarancin ainihin abin hannu da ƙarancin kuɗi ga buƙatu da yawa ga ba kuɗin da yawa ga kuɗin in ka samu ba shi da albarka da zai biya maka bukata wannan duk yana daga cikin jaraba in Allah ta'ala ya ga dama sai ya tunkuɗo dukiya ta ishi kowa sai ya tunkuɗo dukiyar ‘yar kaɗan sai ya sa mata albarka ‘yar kaɗan ta biya maka bukata To duk wa'annan yana daga cikin irin abubuwa na ibtila'o'i da jarabobi da Allah madaukakin sarki yace zai jarabce mu da su. Wa bi naqasin min al-amwal shine tawayar dukiya. Bi ta'assuri al-husuli ilaiha ta hanyar wahalar samunta. Samunta sai an yi da kyar. Sannan auzaha biha ko kuma tafiyarta a samu ya zama samun ya zama da kyar kuma kashe ta ya zama cikin sauki ko kuma ya zama to an same ta da kyar sannan kuma Allah ta'ala ya kawo wata jarabawa ta tafiyarta duk wannan yana daga cikin jarabawa a yi gobara mutum kantinsa ya ƙone jarabawa ce abin hawansa ya yi haɗari wannan jarabawa ce duk yana ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce zai jarabci mutane da irin wannan nau'o'in jarabawar da mutum zai dinga rasa wani ɓangare na dukiyarsa ko kuma duka. Wa min al-anfus sannan Allah ta'ala zai jarabce mu da wato wato da mutuwa zai jarabce mu da rasuwar wani naka ko wani masoyinka ko wani ɗan uwanka ko ɗanka ko matarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wanka ko ƙaninka. wannan shi ma ita ma jarabawa ce kana tare da mutum kuna hulɗoɗi kuna zaman lafiya Allah ya ɗauke shi jarabawa ce mace tana zaune da miji cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya ɗauke shi jarabawa ce ko a ɗauke ta ita a bakka jarabawa ce ko a ɗauke wani ɗanka wanda ya fi maka kirki ya fi maka biyayya ya fi nagarta ya fi son farin cikinka sai Allah ya ɗauke shi dan ya gaya za ka yi jarabawa ce wannan duk yana daga cikin nau'o'in da Allah ta'ala ya ce zai jarabce mu bil maut zai jarabce mu da mutuwa aw shahadati fi sabilillah ko Allah ya jarabce mu da mutuwa wajen ɗaukaka addinin Allah wa bi naqsin min min thamaratin nakhil wal a'nab wal hubub ko kuma Allah ta'ala ya jarabce mu da ƙarancin amfanin gona ƙarancin dabino ƙarancin inibi ƙarancin shinkafa gero alkama masara da dawa bi qilla wato nati wato nati jiha أو فسادها wannan yana daga cikin jarabawar da Allah ta'ala ya ce zai mana Allah ta'ala ya sa an yi noma damunar sai Allah ta'ala ya kawo fari sai ga amfanin gona da yawa ya kone ko kuma Allah ta'ala ya sa an yi ruwan kuma ruwan ya sauka amma kuma ya zo da yawa ya ambaliya kamar yadda aka samu bara wasu wurare duk ruwa ya tafi da amfaninsu mutum ya tattara gaba ɗaya abin da ya mallaka ya sai taki ya sai iri ya sai kaza ya biya kuɗin ma'aikata ya narka kuɗinsa a cikin gona Allah ta'ala ya kawo ambaliyar ruwa duk ta tafi da amfanin gonar wannan ita ma jarabawa ce ko kuma a samu ƙarancin amfanin gashi an yi ruwan amma Allah ta'ala ya bada amfanin ka ganshi bai yawa ba ɗan kaɗan ne au fasadiha ko kuma amfanin ya lalace ko Allah ya aiko da wasu ƙwari ko wasu tsuntsotsi za ga duk manoma suna fama da irin wannan wata shekara sai ga an samu wasu tsuntsaye ko wasu fari ko a samu wasu tsuntsotsi a ƙasa da mai wato manomi zai ta fama da su wannan yana daga cikin jarabawar da Allah ta'ala ya ce zai yi maka zai yi min zai yi mana duk mu shirya da haka amma a ƙarshe da wanda aka jarabce shi da wani masoyinsa da ya mutu da wanda aka jarabce shi da wani nau'i na tsoro da wanda aka jarabce shi da ibtila'in gobara ko ibtila'in ambaliyar ruwa ko ibtila'in rasa wata dukiya tasa to duk waɗannan Allah ta'ala ya ce wa bashir sabirin wa bashir ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa bashir as-sabirin ala hadha kayi albushir kayi bushara ga wanda ya hakuri akan wannan jarabawa wanda Allah ta'ala ya jarabce shi yayi surutu yayi mita yayi ta tsaki yace sai kace shi kadai ne kaza kaza kaza kaga dai Allah ba zai fasa jarabawa ba dan yace sai yayi yanzu biyu babu mutum zai yi mitar ba za ta hana Allah ya jarabawa ba rakin ba zai hana Allah ya jaraba ka ba rashin yadda da jarabawar Allah ba zai sa ya fasa jaraba ka ba to abinda kawai zaka ci na riba Allah ya ce sai ya jarabce ka ka yi haƙurin ya jarabce ka sai ka samu lada shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min yace al'amarin mumini akwai ban sha'awa babu mai irin wannan sifar sai mumini idan abun farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah sai ya shiga cikin ashakirin cikin masu godiya ga Allah idan wata damuwa ta same shi ko wata jarabawa ta same shi sabara sai ya yi haƙuri sai ya shiga cikin as-sabirin da haka shi baya faduwa ƙasa banza to kaga kenan ashe duk a cikin jarabobin da za a yi wa mutum wani kaga ga yana ta neman admission ya rasa wani kuma ya samu da kyar ya yi karatun da kyar ya rasa aiki ko duk ba wannan jarabawar duk za a ga akwai su saboda haka jarabobi ne ga sunan kala-kala haƙurin shi ne matakin nasara shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gai musu albushir kai musu bishara masu haƙuri kai musu bishara wa bashir sabirin ala hadha akan dukkan wannan jarabobin wa amsalihi da ire-irensu bima yafrahuhum wa yasurruhum ka yi musu bushara game da abin da zai faranta musu min husnil aqiba na kyakkyawan ƙarshe fi duniya wal akhirah a duniya da lahira duk wanda Allah ta'ala ya masa muwafaka yana da haƙuri akan kaddarori akan ibtila'o'i da jarabobi na Allah madaukakin sarki to ya shirya samun farin ciki daga Allah madaukakin sarki a nan duniya da kuma farin ciki a ranar tashin alkiyama amma duk wanda ya zamto ba shi da haƙuri to wannan gaskiyar magana al'amari ne ta al'amari ne da ke nuna cewa yana da wato ƙarancin tajiriba a rayuwa kuma bai san hanyoyin da ake bi a cimma nasara ba. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi siffofin masu haƙuri. Min sifati ha'ula isabirin daga cikin siffofin waɗannan masu haƙuri, annahum idza asabahum shay'un yakrahuna idan wani abu da ba sa so ya same su qalu sai su ce inna abidun mamlukuna lillah da kai da kaya mallakan wuya ne don haka su ko da yaushe Allah maɗaukakin sarki ya fi ka sanin maslahar kanka wata jarabawar sinadari ne na ɗaukaka kai baka sani ba kuma Allah ya shirya ɗaukakar za ta zo amma sai an yi wannan jarabawar sai an yi wa mutum wannan sikirinin ya tsallake sannan zai samu wancan ɗaukakar da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar masa ita. amma galibi mun mun ɗauka jarabawa tsana ce daga Allah maɗaukakin sarki kamar Allah baya son mutum kamar Allah ya tsani mutum kamar a'a jarabawa matakin nasara ce duk wanda Allah ta'ala yake son sa da rahama yake son sa da alkhairi sai za ga yana ta jaraba shi dan haka sai Allah ta'ala ya ce wa'anda idan abin da ba sa so ya same su qalu sai su ce inna abidun mu da ma bayi ne mamlukuna lillah mallakar Allah mudabbaruna bi amri ana gudanar da mu ne da umarnin Allah wa tasrifihi da tasrifin Allah yaf'alu bina ma yasha Allah yana aikata abin da yaga dama game da mu wa inna ilaihi raji'un ma'ana wannan bayanin da kaji shine ma'anar inna lillahi dama can mu bayin Allah ne mallakar Allah ne Allah shi ke gudanar da mu shi ke sarrafa mu yana aikata abin da ya ga dama a kanmu shi ne ma'ana in ka ce inna lillahi to abin da ka faɗa ke da haka sai Allah ya ga wannan inna lillahin ta je zuci ko kawai kalma ce iya fatan baki in ka ce inna lillahi to abin da kake nufi mu nan mallakar Allah ne shi ke gudanar da al'amuranmu yana aikata duk abin da ya ga dama a kanmu sannan wa inna ilaihi raji'una fa ai wa inna ilaihi raji'una bil maut kuma dama zuwa gare shi zamu koma in mun mutu thumma bil ba'thi lil hisab sannan zamu tashi a gaban Allah dan yi mana hisabi wal jaza da sakamako ranar tashin alkiyama duk wata gwagwarmaya da jarabawa irin ta wannan duniyar mai sauki ce rabuwa da wani masoyin ka wannan mai sauki ne rasa wata dukiya ta ka wannan wani mai sauki abu ne mai sauki jarabawar rasuwar ɗanka ko mahaifinka ko kaza shi yasa game da mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani masoyinka da ya mutu duk yanda ka kadu da mutuwarsa ka tuna rabuwarka da manzon Allah duniya bata taba yin rashi ba irin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka babanka kakanka mahaifiyarka danka jikanka abokinka amininka da duk wanda zai rasu ruwan bala'in mutuwarsa ba ta kai bala'in rabuwarmu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma haka muka tattara muka dangana muka haƙura kuma Allah ta'ala muna kyautata wa Allah zato zai ba mu ladar rabuwanmu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin in za san samu ne za mu so a ce ya rayu hannu ma mun gaishi amma Allah bai kaddara haka ba wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun ba wanda za a bari kullu unsa wa in talat kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu haka ka'idar take to tun da haka al'amarin yake duk wanda za ka rasa to rasuwarsa mai sauƙi ce in ka auna ka kwatanta da rabuwarmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai sa ka ji sanyi a ranka duk wani bala'i da za ka shiga a wannan duniyar in dai a ranar tashin alkiyama Allah zai maka kyakkyawan sakamako ka shiga aljanna to ai mai sauƙi ne shine ma'ana wa inna ilayya raji'un Allah zuwa gare ka za mu koma dama ko mun samu din ko ka bamu ko ba jarabawa komai ka ɗauka tun da Allah ya halicce ka tun da kake raye har ka koma zuwa ga Allah baka taɓa zazzaɓi ba baka taɓa ciwon kai ba baka taɓa ƙwarzanewa ba baka taɓa rasa ko ƙwandala ba wani naka bai taɓa kaza ba ba wani jarabawa da aka taɓa ma ai zaka mutu kuma za ka koma zuwa ga Allah to kaga kenan za ku wayi gari ku zama jisam da kai da wanda aka jarabce shi duk ƙarshe dai za ka mutu zai mutu saboda haka wannan shi ma na daga cikin siffofin ainihin wato bayan Allah na kwarai suna siffantuwa da cewa su na Allah ne kuma zuwa ga Allah za su koma shi yasa Allah ya jinjina musu ya girmama al'amarin su yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim ai ulaika sabirun waɗannan masu haƙuri din lahum fana'un min rabbihim suna da yabo na musamman daga ubangijin su wa rahma da kuma jin kai azimatun wato mai girma minhu subhanahu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ula'ika humul muhtaduna ila rashad kuma waɗannan in kana neman waɗanda aka shiryar da su zuwa tafarkin shirya to su ne masu haƙuri akan abin da ya same su na ƙaddara haƙuri akan bin Allah haƙuri akan barin saɓa wa Allah haƙuri akan ƙaddarori waɗannan duk wanda ya siffantu da wannan sufa baya jin daɗi shaidan yana sa masa kasala wajen bin Allah amma haka yake dagewa ya fi ƙarfin zuciyarsa da shaidanin sa ya ba Allah yana son ya saba wa Allah amma fa Allah ya hana haka zai haƙura ya takure kansa ya yi haƙuri gaba da saba wa Allah haka kaddara za ta same shi mai daɗi ko mara daɗi ya yi haƙuri to masu waɗannan sufar Allah ta'ala ya ce akwai yabo na musamman daga Allah akwai jin ƙai da rahama tattare da su sannan waɗannan su ne shiryayyu Allah ta'ala ka samu a cikin su sai Allah madaukakin sarki ya ce me
إن الصفا والمروة من شعائر الله na'am فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم mumtaz Allah madaukakin sarki yace inna safa wal marwa min sha'airillah lalle safa da marwa na daga cikin alamomin bautar Allah faman hajjal baita duk wanda yaje domin yin aikin hajji a ɗakin Allah a wi'ita mara ko yaje aikin hajji wato yaje ɗakin Allah da niyyar umra fala junaha alaihi babu laifi a gare shi an ya tsawafa bihi ma ya yi ɗawafi a tsakaninsu wa man taɓawa a khairan duk wanda ya yi aikin la- wato ta ɗau'i don neman ƙarin lada fa inna Allah shakirun alim to haƙiƙa Allah mai godiya ne kuma masani ne safa da marwa wasu duwatsu ne guda biyu wasu duwatsu ne guda biyu waɗanda suke kusa da ka'aba ta ɓangaren ashar gabas suna daga cikin ma'alim ma'alimu dinillah suna daga cikin alamomi na ibada na bautar Allah maɗaukakin sarki a zahirati na fili allati ta'abbada Allahu ibadahu wanda Allah ta'ala ya bautar da bayansa bi sa'ayi bainahuma ta hanyar yin sa'ayi wato kaiwa da komowa tsakaninsu Allah ya ce faman qasada alka'abata duk wanda ya nufi ɗakin ka'aba hajjan a matsayin alhaji da zai aikin haji aw mu'tamiran ko kuma a matsayinsa na mai umra fala isma alai babu wani laifi a kansa an yatta wala haraja babu wani laifi an yas'a ko fi an yas'a bainahuma wato yayi sa'ayi ya dinga kai kawo tsakaninsu wato waɗannan manyan duwatsu suna da tarihi a musulunci lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ajiye ɗaya daga cikin iyalansa saɗaka wato wato ƙwarƙwararsa na na hajara ya ajiye ta a ɗaki- a wajen ɗakin ka'aba a lokacin a makka babu kowa babu wata halitta ta allah maɗaukakin sarki a gurin ya ajiye ta da ita da ɗanta isma'il alaihi salam ya ba su ‘yar jaka da dabino a ciki da kuma salka ta ruwa, ya juya ya tafi, ta ga ya ajiye su biwadin ghairi zizarra a wani wadi- wadi, wani wuri, wani kwari, babu shuke-shuke, ba alamar ruwa a gurin, kuma ya juya ya tafiyarsa. Aka ce ta bi bayansa, ta ce ya Ibrahim, aina tazhab wurin za ka tafi wata turkuna fi hadar wadi ka bar mu a wannan kwari wannan farfajiya ba ɗan adam ko ɗaya a gurin babu wani itatuwa babu ruwa aka ce annabi ibrahim bai ce mata komai ba tafiyarsa kawai yake kaji wajar- wata jarabawa shi sa Allah ya ce sai ya jarabce mu har annabawa ma ba a kyale su ba a ce mutum ya ɗauki iyalansa ya ɗauki matarsa ya kai ta dajin sambisa da ɗansa ɗan haihuwar farko ya kai su dajin sambisa kawai juyo a yana jin kowa mafarki da ya tashi zai ce wallahi ƙarya ne ko amma aka umarci annabi ibrahim kar ka manta ya daɗe da matarsa sara ba su taɓa samun haihuwa ba sai da ita wannan hajara ɗin allah ya ba su annabi isma'il kuma da tana yana jariri kawai allah ya ce ka je can ka ajiye su shi yasa Allah ya ce wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa tammahun shi yasa ya zama imam Allah ya ce na jarabci annabi ibrahim jarabawa kala kala bi ya cinye na jarabce shi da kaza in ga yaya ya cinye na jarabce shi excellent ya samu distinction ya samu duk ya cinye jarabawa haka ake so in an jarabce ka bawan Allah raki baya canza komai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wata mace fatta yaro tana ta kuka a kan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baiwar Allah ki yi hakuri ki nemi lada wajen Allah shine kawai sirrin hakuri in ka gane sirrin jarabawa hakuri ne sirrin jarabawa hakuri ne yace ki yi hakuri ki nemi lada wajen Allah tace ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati tace malam ka rabu da ni dan kai ma ba a jarabce ka da irin wannan jarabawa ba kai ma ba hakurin zaka yi ba annabi ya ga wannan ba- zuciyarta ta ta ta hau da yawa sai annabi ya tafi bayan annabi ya wuce sai aka ce mata ma notunan kanki sun dan kwance ko annabi ne fa yake miki magana kika ce ya rabu da ki sai kuma ta dawo cikin hayyacinta ta ce wallahi ban san shi bane yana ina aka ce a tafi gida tana zuwa ba wasu masu gadi a kofar gidan annabi sai ta shiga tana zuwa ta ce ya makin Allah na ya hakuri ya ce inna masabru inda sadmatil ula ya ce ai haƙurin da Allah yake ba da lada shi ne wanda aka yi aron gama ta farko ka yi haƙuri amma sai da ka buga ka ga norway sannan ka ce to na haƙura a wannan ba lada aka zo aka dinga ba da haƙuri kana wallah ko sama da ƙasa za ta haɗe ba ka haƙura ba sai aka dare aka ba wa guri kaga kashi za ka sha a wajen ka ce to tunda dai wani ya sa ina ganin mutuncin wani tunda ya sa baki na haƙura ba lada Allah gafarta malam ba lada an fahimta ba lada annabi ibrahim ya ajiye su ta ce ya za ka tafi ka ban mu a wannan guri wata irin jarabawa mala ka tafi ka ban mu a wannan gurin bai mata magana ba har sai da ta maimaita haka sau uku ta ce allah ne ya umarce ka da haka sai ya ce eh bai fawaya ba kai sai ya gaba to bari ita kuma ka ji karfin tarbiyya ta imani ta ce idan la- lan yudayyi'ana ta ce in ku Allah ne ya ce ka zo ka ajiye mu ba zai tozarta mu yana sanar da mu sai ta koma kawai ta rungumi ɗanta suna zaune a hatta ɗan abin da aka ba su na dabino ita tana ci da wannan dabino in ta ci take ɗan samun ruwan nono annabi Ismail yake sha to hankali bai tashi ba sai da wannan dabilan ya ƙare ruwan sha ya ƙare annabi isma'il kishirwa ya buƙaci ruwa yake ta kuka har yana shiɗewa saboda kuka hankalinta kasan uwa hankalinta ya tashi to da ta duba sai ta hango dutse mai ɗan tudu shine dutsen safa sai ta ce bari ta hau ta leƙa ko za ta hango a wani gari kusa ta je ko Allah zai sa ta samu ruwa shine ta hau kan dutsen safa ta leƙa ta leƙa ba ta ji motsin kowa ba ba ta hango kuma gari kusa ba sai ta gangaro in ta zo sai ta gan shi kuka yake kuka yake yana ta tattarza kafa yana yana abin nan sai ta saki sai ta hau kan dutsen marwa nan ma ta leƙa babu wani mahaluki da ta gani sannan kuma babu ruwa babu kuma gari kusa to wannan fa kai kawo nana na hajara daga safa zuwa marwa daga marwa zuwa safa shine ya zama ibada shine aka ce duk wanda ya je aikin haji ko ya je umara sai ya ɗabbaka sunnan na na hajara sai ya hau kan dutsen safa ya hau kan dutsen marwa yanda ta yi sau bakwai haka zai yi sau bakwai ina fata an gane kissa tana da tsawo amma ba kissar akwai gabar da kila can gaban an je akwai kissa inda Allah ya kawo labarin abin da ya faru duk a can gaba musamman cikin suratu Ibrahim so in an je can kuma za a ji cikakken bayanin Allah ta'ala ya sa an je gurin an fahimta ko dan haka to sai zama to tun lokacin jahiliya mutanen jahiliya su ma akwai Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo faɗaɗa ko ƙara wato rijiyar zamzam ta ƙafe sai ya zo don ya ƙara sa a yashe ta to akwai wasu gumaka guda biyu kusa da gurin akwai isaf akwai na'ila sunan gumaka ne sai abdulmutallib ya sa aka ɗauke su wajen yin aikin tona zamzam ɗin nan sai sa aka ɗauke gunkin isaf da na'ila sai sa aka kai ɗaya kan dutsen safa ɗaya aka ajiye shi akan dutsen marwa to sai zamana tun lokacin jahiliya su ma duk wanda suka zo aikin haji irin nasu na jahiliya suna yin safa da marwa ba dan raya sunnar na na hajara ba sai dan kawai ɗaya dutsen gunkin su da suke bauta yana kan safa ɗaya kuma yana kan marwa na'ila da kuma isa ina fata an gane to shi sa bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an shar'anta aikin haji to sahabbai in sun je aikin haji sai suke dan kyamar hawa dutsen safa da marwa domin yin wannan sa'ayi din me yasa saboda lokacin jahiliya sun san suna yi ne da sunan isab da na'ila da ke kan dutsen safa da marwa mafhum amma yanzu kuma gashi sun shigo musulunci kuma sun tarar a musulunci ma akwai wannan ibada ta sa'ayi tsakanin safa da marwa to yanzu sai suke kyamatar kar ya zama kaman akwai laifi kar a ga kaman suna ɗabbaka waccan tsohuwar sunna ce ta jahiliya ta ainihin wato yin sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda gunkin isa da na'ila to sai suke kyamar su dinga yin wannan sa'ayi tsakanin safa da marwa to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa ainihin wato faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa'inda suke dan jin kaikayi a ransu suke ganin kaman akwai wani laifi na yin sa'ayin Allah ya ce ba wani laifi yanzu ai babu isab babu na babu na'ila kuma tun kafin isab da na'ila ai akwai sunnan na na hajara da ta dinga yi kuma ita ake so musulmi ya dabbaka da haka in kun je ku kudurce a zuciyarku kuna yin ibada sha'ira ce min sha'airillah kamar yadda Allah ta'ala ce inna safa wal marwata min sha'airillah lallai hawa dutsen safa da marwa da yin sa'ayi tsakaninsu yana daga cikin alamomin bautar Allah maɗaukakin sarki shi yasa duk wanda ya je aikin haji idan ya yi ɗawafi guda bakwai a ɗakin ka'aba ya zo maƙamu ibrahim ya yi sallah raka'a biyu to abu na gaba shine zai zarce ne ya hau kan dutsen safa shi zai fara hawa in ya hau kan dutsen safa zai juye ya kalli ɗakin ka'aba ya yi azkar la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده har zuwa ƙarshe da kuma addu'o'i to daga nan kuma sai mutum ya gangaro daga kan dutsen safa sai ya taho zuwa marwa daga safa in ya zo marwa ɗaya kenan daga marwa in ya hau kan marwa ma zai yi irin addu'ar da ya yi akan safa sai kuma gangarowa ya dawo marwa biyu kenan daga safa zuwa marwa uku daga marwa zuwa safa hudu zai fara da safa ya kuma ƙare a marwa na bakwai din zai ƙare ne a marwa shi yasa sai Allah ta'ala safa ya fara ambata daga safa zaka fara ya kuma biyo baya da marwa daga marwa zaka ƙare shine inna safa wal marwa min sha'airillah an bayyanta ko lallai safa da marwa ɗaya ne daga cikin alamomi na addinin Allah mabayyana wanda Allah ta'ala ya bautar da bayinsa da yin ɗa'a gare shi wajen yin sa'ayi tsakanin safa da marwa bal yajibu alaihi zalik bal ma wajibi ne akan duk wanda ya je aikin haji ko umara wajibi ne ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa man fa'ala fa'at at-tawa'iyatan min nafsi duk wanda ya aikata aikin ɗa'a da sarransa mukhlisan biha lillahi ta'ala da kuma ikhlasi yayi ne dan Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Allah ta'ala shakirun lalle Allah mai godiya ne ga duk wanda ya bautata masa ya masa aikin da'a Allah yana gode masa Allah baya tozartar da ladan aikin masu aiki dan haka yusib Allah yana yin sakayya alal qalil bil kathir in kai masa dan kadan sai Allah yayi maka mai yawa haka ka'idar Allah take dan sa'ayin da kai tsakanin safa da marwa an Allah ya ga dama sai baka aljanna kai sa'ayi ka tabbaka wannan sunnar sakamakon yin sa'ayi wani sallarsa da azuminsa da sauran ibadun da ya ta yi ba shi bane sanadiyar shigar sa aljanna sa'ayin da ya tsakanin safa da marwa shine ya burge Allah Allah ya ce na baka aljanna da haka Allah in kai masa kadan daiwa yake baka gaishe ka Allah alimun bi a'mali ibadi sannan Allah madaukakin sarki masani ne game da ayyukan bayansa fala yudhi'uha Allah baya tozartar da aikin bayansa wala yabkhas ahadan baya tauyewa wani mithqala dharratin daidai da ƙwayar zarra in kai to Allah ta'ala zai baka wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin sai Allah madaukakin sarki yace me إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه na'am من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك mm.
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون sai suwa إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم na'am وأنا التواب الرحيم mumtaz Allah madaukakin sarki yace innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat za a yi bulaliya ga wasu daga cikin malamai a waɗannan ayoyin innal ladina yaktumuna Allah ta'ala ce lalle waɗannan da yaktumuna suke ɓoye ma anzalna abinda muka saukar minal bayyinat na hujjoji wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun yi bayanin sa ga mutane a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah waɗannan su ne waɗanda Allah yake la'antar su wa yal'anuhumul la'inuna masu la'anta suke la'antar su illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara abin da suka ɓata wa bayyano suka yi bayanin abin da suka ɓoye fa'ula'ika waɗannan a tubu alaihim su ne nake karɓar tubansu wa ana ni attawabur rahim ni mai yawan karɓar tuba ne kuma mai jin ƙai ne Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi mana magana game da safa da marwa sai kuma ya biyo da bayani game da waɗanda suke ɓoye saƙon Allah maɗaukakin sarki bayan sun san shi. innal ladina yukhfuna ma anzalna Allah yace waɗannan da suke koye abinda muka saukar min al-ayatil wadihat na daga cikin ayoyinmu al-wadihat waɗanda suke masu bayyananniyar ma'ana addallati ala nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke nuni akan annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi wa mabiyansu alfus suna kange mabiyansu daga gane matsayin manzon Allah da manzancinsa da kuma abin da ya zo da shi suna ƙoƙarin nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ainihin wato abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne to sai Allah ta'ala yake cewa waɗannan da suke ayoyi wara-wara waɗanda suke nuni akan sallallahu alaihi wa sallam da abin da manzon Allah ya zo da shi suwaye masu wannan ɗabi'a ne wa hum ahbarul yahud su ne malaman yahudawa wa ulama'un nasara da malaman kiristoci wa gairuhum ba su kadai ba da wasunsu duk wani malami da yake ɓoye wa mabiyansa mabiyansa haƙiƙanin abin da Allah ya saukar ta harshen manzansa yake ɗora su akan wata fahimta marar kyau yake ɗora su akan ganin girmansa da mutuncinsa ba ganin girman Allah da manzansa ba ya shiga wannan aya wanda duk yake karantar da mabiyansa bid'a ya kishiyanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mabiyansa adawa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan aya mimman yaktubu ma anzala Allah daga cikin mutanen da suke malaman da suke boye abinda Allah ya saukar min ba'di ma azharnahu lin-nas bayan mun bayyanar da shi ga mutane fit taurati wal injil a cikin attaura da injila domin annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa da sufofinsa da kyawawan ɗabi'unsa kai har sufofin mabiyansa sun zo a cikin attaura da injila don haka duk wani ba yahude duk wani malami cikin yahudawa da yake karanta attaura ya san haka to don me yasa ba zai gaya wa mabiyansa cewa akwai wani manzo ya kera sauran manzanni duka zai zo nan gaba in kun riske shi kun imani shi mai hana ya haka duk wani malamin kirista wanda yake karanta injila original ba wadda aka gurbata ta ba old testament ko new testament cike yake da bayanin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin in ya zo a yi imani da shi me yasa fada me yasa pastor ya kulle mabiyansa a cikin coci ya kuma kulle tunaninsu yake ba su addinin kiristanci bai bai shi ma ya shigo cikin wannan hali ina fata gani ulaika duk masu wannan sufa na ɓoyewa magoya bayansu gaskiya don kada magoya bayansu su yi musu tawaye don kada magoya bayansu su bujire musu don haka sai a yi ta jansu a yi tarbe musu gaskiya saboda tsoron ko saboda su ne atm mashin din shi malam in ka gane gaskiya kowa zai dare kuma no income ba za a dinga samun kudin shiga ba malam yana jin daɗi yana shiga motoci yana kaza duk da hidimar da muridansu suke masa duk ran da ya gaya musu cewa ya tsada su da babban canan ya ce su kuma zan Allah shi kuma ba shi da abinci haka yake gani za ka sai a ta ba wa mutane mabiya addini ba daidai ba a yi ta ɗora mabiya a kan adawa da musulunci na gaskiya na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk malamin da ya sufanci da koyewa al'umma gaskiya saboda yana son yaban al'umma ko yana son mutane kada su zage shi shi yasa yake biye musu ga inda gaskiya take amma ban ya fito da gaskiya shi ne masu zai zai su zai sai ya koyi ya shigo cikin inda da ya shigo da ba akwai ta da saboda haka harkar malanta harkar karantarwa ba wani ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum ko cikin wadanda za a yi baka mashi wuta da kuma ta shi kiyama har da malami har da mai karantar wanda za a yi masa linzami na da da linzamin gidan wuta ba wanda ake ce za a yi linzamin gidan wuta sai malami mai karantar idan dole sai mutum yana neman tauhidi da Allah daga Allah yana kuma ƙara zamantowa yana ƙara samun sabati da jajircewa in ba haka ba sai mutum ya a cikin wannan hadarin da Allah ta'ala ya ce su ne nune da hannu ne kuma ba Allah ba har ba su tsira da suke da ina ba ta gani Allah madaukakin sarki ce ula'ika waɗannan yadruduhum Allah su ne waɗanda Allah yake raraka su yake fatattakar su min rahmatihi daga rahamarsa ba sa taɓa samun rahamar Allah duk ko wanda Allah ya haramta masa samun rahama ai an haramta masa dukkan alkhairi rahamar Allah ai ita ake to waɗanda suke ɓoye ga yanda saƙon Allah yake su ɓoye wa mabiya su ɓoye wa magoya bayansu to Allah ta'ala ce masu irin wannan sun yi daidai da yahudawa da suka ɓoye wa magoya bayansu gaskiyar annabi muhammad da abin da ya zo da shi sun yi daidai da kiristoci sun yi daidai da fasto da ke cikin majami'a yake ɓoye wa mabiya bayansa gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da annabi ya zo da shi to duk wanda yake ɗora mabiyansa akan bid'a ba akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi daidai da fada ko fasto da ke cikin coci yayi daidai da ainihin wato malamin yahudu da ke cikin gurin bauta ta yahudawa Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ai wa yad'u alaihim bil la'nati jami'ul khalqiyya dukkan halittun Allah sun yi tarayya wajen la'antar wanda yake boye gaskiya bayan ya santa duk mutumin da yake da wannan siffar ta ga gaskiya ya boye ta bayan ya santa ya shiga cikin tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba ai illal ladina raja'u sai waɗanda suka dawo mustaghfirina Allah suka nemi gafarar Allah min khatayahum daga kurakuransu wa aslahu ma afsaduhu suka gyara abinda suka bata da sun bata addini kuma sai Allah ya ce mu ce suka tuba sai su dawo su gyara addini mala ai jiya ka ce mana kaza ya ce wallahi san zuciya na ga ya muku jiya ita ce yau wanda zai bi shi ya bi shi wanda zai fandare ya fandare shi in Allah ya tashi shi zai kama ranar tashin alkiyama mabiya ko magoya baya ko masu sauraro ba su zaka kalla ba tsayuwarka a gaban Allah lokacin da Allah zai tsiye kai ma hisabi suna ina ba masu kabbara su barke da kabbara a masallaci ba su zaka dinga kallo ba ka dinga kallon tsayuwarka da Allah tsayuwarka a gaban Allah ranar tashin alkiyama lokacin da mala'ikan mutuwa zai kama ziyara duk ba wanda zai iya ceton ka a cikin su faɗa abin da ka sani na gaskiya wanda zai gamsu ya karba ya karba wanda ba zai karba ba ba a dora maka sai ka tilasta wani san karba ba فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر حكى أكا النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد dan haka Allah ta'ala ce waɗanda suka tuba suka dawo daga kurakuransu suka gyara abin da suka lalata sunnar annabi da suka faɗa da ita suka dawo suka gyara abin da suka ɓata wa bayyanu ma katamuhu suka kuma bayyana wa magoya baya da jama'a abin da suka ɓoye Allah ta'ala ya ce fa'ula'ika, to irin waɗannan, waɗanda da zamiya, son zuciya, shaiɗan ya ja su sun tafi kan irin wancan tafarki. Allah ya yi musu gyaɗar dogo suka dawo kan hanya suka tuba. Allah ya ce fa'ula'ika irin waɗannan a ƙabilu taubatahum ina karɓar tubansu. An gane ka wa ujazihim bil maghfira ina saka musu da gafara. Allah maɗaukakin sarki yana da faɗin rahama. yana da gafara Allah ta'ala ya ce fa'ula'ika a tubu alaihim wa ana tawwabun rahim ai wa ana tawwabu alaman taba min ibadi ni mai karɓar tuba ne ga duk wanda ya tuba cikin bayina arrahimu bihim kuma ni mai jin kai ne game da su idza id waffaqtuhum litawba domin ni ne ne musu muwafaqa su tuba ita kanta ka ya gane kayi ba daidai ba ka tuba fa sai fa Allah ya ma tawfiki fa akwai wanda wallahi har ya mutu ba zai gane ba daidai yake dan haka kana cikin tafiya ka gane ba daidai ba Allah ya baka ikon dawowa wannan tawfiki ne daga Allah Allah kai mana wannan tawfikin id wafaqtuhum litawba dan dan ni ne ne musu muwafaqar suka tuba dan haka waqabiltu aminhum shi yasa da suka tuba ni kuma na karban musu a gaishe ka Allah sai mu tsaya anan insha Allah an ce lokaci yayi kuma dawa mun zo kan gaba sai mu tashi innal ladina kafaru abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik